أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان وتا أكو وتا رمضان kuma shi ne dace da ashirin da biyu ne ko ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da sha biyu a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan majalisi mai albarka wanda jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a cikin suratul araf aya ta ɗari da ɗaya yau za mu tashi aya ta ɗari da biyu sun ma ba suna min ba'dihim musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'i na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا a yau abinda za mu karanta za mu karanta gisar annabi musa ne da firauna abinda za mu tike a kai kenan insha Allah bayan bayani da Allah madaukin sarki ya gabatar jiya na gwagwarmayar da annabawa suka sha da waɗanda suka ƙaryata su jama'ar annabi nuhu da adawa da samudawa da mutanen annabi lutu da jama'ar annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam sai Allah ce summa ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina sai muka turo kuma annabi Musa bayan waɗannan annabawa da suka gabata da mutanen su annabi Musa ya zo da ayoyinmu wannan ya nuna cewa annabi Musa yana bayan waɗannan annabawa ne su Nuhu da su Lut da su Shu'aib muka zo da shi da ayoyinmu ila fir'auna muka turo shi zuwa ga fir'aun fir'auna taziya babban azalimi mai zalunci mai kuma karya dokar Allah tabaraka wa ta'ala muka turo annabi Musa zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da shi da jama'arsa in an ce mala ana nufin jama'ar da suke tare da shi manya-manya masu kudi masu mulki da masu sarauta fazalamu biha sai suke zalunci kalmar fazalamu biha ana nufin sai su din suka yi zalunci su fir'auna da shi da mutanensa azzulmu a larabci shine wadu shay'i fi ghairi mawdi'ihi ko ala ghairi mawdi'ihi zalunci shine mutum ya ajiye abu ba inda ya kamata ya ajiye shi ba to nan menene suka yi جعلوا الكفر في موضع الإيمان كنا suka sanya kafirci a wajen imani maimakon a ce fir'auna ya karbi imani da musulunci ya bi annabi musa a sai ya ɗauki kafirci ya ɗora a makwafin imanin allah ce fazalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin to duba kaga ƙarshen waɗanda suke mabarnata shine almufsidin almufsidin wanda suka yada barna da fasadi a bayan ƙasa kaifa fa'alna bihim yaya muka aikata musu kuma yau za ku ji labarin yadda Allah ya yi da fir'auna da shi da mutanensa kamar yadda suka fandarewa Allah suka fandarewa manzon Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam to sai me faru
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين توقع موسى أتترد فرعون موسى يا شقاقور فرعون يا فار إسم مسد كلمر الله wa qala musa ya fir'aun sai annabi musa ya ce ya kai fir'auna inni rasulun min rabbil alamin ina shaida maka cewa ni manzo ne daga ubangijin talikai mana rasulun manzo ne da aka aiko ni zuwa gare ka kuma ni din aikakke ne daga Allah ubangijin talikai to bari mu ji me ya faru
حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق na'am قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل annan Musa bai gama isar da sako zuwa ga Fir'auna ba yace ni dan aike ne gare ka daga Allah duk abin da zan gaya ma ba ra'ayina bane ra'ayin ubangiji ne tabaraka wa ta'ala ya umarce ni da na gaya maka kuma haqiqun Allah aqula ala Allah illa alhaq ai ni na cancanta in gaya maka magana gaskiya daga Allah ko kuma ka ce ni an aiko ni ne in isar maka da gaskiya zuwa ga Allah kuma ni ba mutum ne da zan gaya maka magana wacce take ba ta gaskiya ba ai anna khaliqun bi an la aqula ala Allah illa al-haq ai ba zai taɓa yiwa ba ma an gaya man magana in ba gaskiya ba wannan ala din tana nufin wato ba ne dan ala tana zuwa da ma'anan ba kaman huruful jarri kenan a yanubu ba'duha ala ba'd sashin su yana tsayawa a matsayin sashi kamar yadda laraba suke sukan cewa ramaitu bil qausi kuma suna cewa ramaitu alal qausi ramaitu bil qaus nayi jifa da da da, da kwari da baka sai ce bil qausi kuma akan ce alal qaus kaga da ba'un da ala din din ma'anarsu guda ɗaya kenan kamar yadda ake cewa jitu ala halin hasana kuma aka mai ana cewa kuma jitu bi halin hasana kaga ala halin hasana daidai yake kuma da bi halin hasana haqiqun ala alla aqula ala allahi illa alhaq lalle ni na cancanta in gaya maka magana kuma ba zan gaya maka wata magana ba in dai ga Allah ne sai dai gaskiya a wata riwayar haƙiƙun bi Allah a ƙula alallahi illal haq ay harisun Allah a ƙula alallahi illal haq a wata ƙira'ar ta nafi haƙiƙun alayya maimakon ala haƙiƙun alayya Allah a ƙula alallahi illal haq lalle ya cancanta a kaina ni kada na faɗa maka wata magana in ba gaskiya ba hakki ne na wajibi ba zan ma ƙarya ba ƙarji itukun bi bayyinatin min rabbikum ya kai fir'auna da kai da mabiyanka ina shaida ma mun zo muku da hujjoji bayyanannu daga ubangijinku ya zo kuma da wata mu'jiza shine wata sanda da yake tafa da ita shi annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan sanda ta sa mu'jiza ce da Allah madaukin sarki ya bashi ita an ce wannan sanda ta sa ita ce torchlight ɗinsa in dare yayi kamar yadda kuma idan ya kwanta bacci da daddare ita dai wannan sandan ita take tashi tana kewaya tana gadinsa kamar yadda wasu malamai suka faɗa cikin malaman tafsiri Allah musu rahama sannan kuma wannan sanda ɗin dai ita ce Allah ya umarce shi yace idrib bi asaka alhajara fanfajarat min husnata asharata aina da ita ne ya dauki ya dauke ta ya bugi wannan dutse da ya zo ya bulbular da ruwa har ya fidda idan ruwa guda goma sha biyu adadin jikokin yaqub alaihi salatu wassalam karshe ita kun bi bayyinatin min rabbikum fa arsil man iya bani isra'il ya kai fir'auna ku gyara mana wannan abin da Allah ya daina karan nan ya kai fir'auna ka saki banu isra'ila dan ya daddaure su ne shi fir'aun yana azabtar da mutane يعني أطلق عنهم وخلي وخليهم يرجعون إلى الأرض المقدسة سكيسو كباسو داما تسجي إندي كما تسجي سبو داش فرعون yana azabtar da mutanen nan na banu isra'ila kafin zuwa annabi isa alaihi salatu wassalam ta yadda yake ɗaure wasu wasu ake dukansu wasu kuma a sa su su yi ni suna tono haka kawai su yi ta tonon ƙasa kuma ba abin da za a yi da wannan ƙasar tono kawai wasu kuma a sa su yi ta gini kuma su gina inda ba wanda zai zauna a ciki wasu kuma su yi ta ɗiban ƙasa su kama a ce su ɗebi ƙasa daga nan sai sun kai ta gombe su yi ta zuwa suna dawa kullum aikin su kenan haka fir'auna ya ta bautar da su to shine annabi Musa da yazo yace to ni ina so in gaya maka ni dan sako ne daga Allah ka saki wannan banu Isra'ila azaba da kake musu ka kyale su ka bar su dan bai kamata su bauta maka ba kai Allah ya kamata su bauta maka shine fa arsil ma'iya bani Isra'il to me fir'auna yace
قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين sai fir'auna ya ce shi ba zai yi ba in dai kana gadarar kai Musa ka zo ne da wata aya ko wata mujiza da zaka nuna kai annabi ne in kunta ji'ta bi aya in har ka zo da wata aya ne aya huna bi ma'ana mu'jiza in kunta ji'ta bi mu'jizatin fa'ti biha ka zo da wannan mu'jiza in kunta min as-sadiqina in dai kana cikin masu gaskiya in gaskiya ne to ka zo da ita mu gani ka kawo abin da ka neme ni na yi ba zan yi ba to za a gwabza kenan to sai ce me
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين to shi kuma annan Musa zai nuna wa Fir'auna cewa lalle shi din manzo ne daga Allah babu ƙarya fa alqa asahu kawai annabi Musa ya zuciya sai ya zaro sandansa sai ya jifa shi ya ciro sandan daga hannunsa daman yana tare da sanda a hannunsa dan mun gaya muku daman wannan mu'jiza da yake tafi da ita ita ce wannan sanda sai ya zare sandan sai ya jefa sandan fa idza hiya thawbanun mubin sai gashi wannan sanda ya zama wani katon kumurci babban maciji shine thawban as-thawban a larabci ana nufin az-zakarul azim min al-hayyat babban kumurcin maciji kuma namiji ba mace ba shine as-thawban a wata ayar Allah madaukin sarki yayi bayani yace walqi asak ka jefar da sandarka ko ka wurga sandarka falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqqib ya musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun ka duba wata mu'jiza malam da anan musa ya zare wannan sanda din anan aka ce fa idha hiya thu'banun mubin sai gashi babban kumurcin maciji ya bayyana to a wata ayar kuma ta suratun naml Allah yake cewa jefa sandanka yayin da ya jefa wannan sanda din ta rikida ta zama katon maciji shikenan shi kansa annabi Musa mallan sai tsorita ya danna da gudu walla mudbiran walam yu'aqib ko juyowa bai ba saboda gudu ya tsorita to shine Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ya Musa la takhaf ya kai Musa kada ka tsorita kai da ka fidda abun ai bai kamata ka tsorita ba inni la yakhafu ladayya al-mursalun manzanni a wurina ba su jin tsoro su da suke tattare da gaskiya la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a tattare da su babu bakin ciki babu damuwa to anan gurin malamai suka ce to fir'auna da ya fara ganin tashi hankali dan ya fara karyata annan Musa ya ce annan Musa ya fitar masa da ayar malam sanda ta zama katuwar maciji macijin ma kato ba karami ba Abdullahi dan Abbas yake faɗa da shi da Imam Suddi cikin malaman tafsiri yayin da annabi Musa ya jefa wannan sanda tasa sai ta zama wata katuwar macijiya ko maciji kuma macijin sai ya buɗe bakinsa aka ce tsakanin faɗin bakin idan ya buɗe shi haka zira'i tamanin ne zira'i shine nan ɗina fa tsawon hannuna din nan, daga nan zuwa nan shine zira'i to faɗin bakin macijin da ya buɗe shi to ya kai zira'i tamanin tsawon mutane da yawa kenan haka abdullahi dan abbas yake cewa kuma tsawon macijin sai allah ya tashi macijin ya miƙe tsawonsa aka ce ya kai mil guda a tsaye dogo mil fa kamar tafiyar mil guda kuma macijin ya tashi sai ya tsaya a kan jelarsa ba wai kwanciya ya a ƙasa ba kasan ƙarshen maciji jela ne siririya to sai ya kafu akan jelarsa ya tsaya ya buɗe kuma bakin shi maciji sai ya danna ya kan fir'auna don ya je ya rafke shi ya kame shi ya cinye shi a wata riwaya wasu malamai suke faɗa wannan duk ba ƙur'ani ne ya zo da shi ba malaman tarihi malaman tafsiri suke kawowa suke shigar da shi ciki kuma yana buƙatar a samu isnadi ingantacce da zai tabbatar da shi Allah dai ga abin da ya faɗa Allah ya ce annabi Musa ya fidda maciji a sanda sai sanda ya zama maciji wasu malaman suka ce wannan maciji sai ya kai farmaki kan fir'auna kafin ya kama shi sai kama kubbarsa ɗakinsa ɗakin mulkinsa sai ya cafci ɗakin tukun ya girgije shi da bakinsa sai fir'auna ya faɗo daga kan gadon mulkinsa suka ce ma haye ta tusa saboda ya saboda ya sha wahala wasu malaman suka ce a wannan daren ya yi gudawa ya kai sau arba'in ya ta zuwa kewaye yana kewaye yana zubar da gudawa saboda bala'i da ya gani ya ga tashi hankali kaga da yana cewa shi Allah ne amma yau ga maciji ya tsoratar da shi macijin da annabi musan da ya rena ya fitar da shi maciji kan mutane suka danna da gudu aka yi ta mutuwa an ce mutane da yawa sun mutu a wannan lokacin firawuna ya shiga gida ya ta ihu yana kuka yana cewa ya kai musa ina hada ka da allan da ya turo ka ka cire macijinka ka ɗauke ka tafi da shi kuma ni na yi imani da kai kuma banu isra'ila ma sun yi imani da kai annabi musa ya janye macijinsa da ikon allah da kudurar ubangiji fa'adat asan kama kanat sai maciji ya koma sanda kamar yadda yake to sai wai fir'auna saboda taurin kai sai sake cewa hal ma aka ayatun ukra to bayan wannan macijin mun ga maciji an gama fim din maciji akwai wata ayar kuma wata mu'jiza daban to sai sai annabi annabi Musa sai ce eh kwarai akwai wata to shine Allah ce wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nadirin kawai malam annabi Musa yana cire hannunsa yana fitar da shi ba sai zama fitila ba yana haskaka wa mutane hannu ya zama fitila kaga iya mu'jiza kenan an ce ya fidda hannun ne a karkashin hamatarsa da ya makale hannun haka kurum sai ya zama fitila kai hasken ma fitilar ta fi hasken rana ta ɗauke idon fir'auna to sai me faru malam
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم نعم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون shikenan annabi Musa ya fidda maciji sannan ya fidda hannunsa duk aya ne hannun ya zama fitila haske to manya-manyan 'yan fada fadawan fir'auna shine qalal mala'u min qaumi fir'aun manya-manyan jama'a da suke kewaye da fir'auna sai suke cewa inna hadha la sahirun alim kai wannan matsafi ne kuma mai ilimi a tsafin ma ma'ana yana nufin suna nufin wato Musa tsafinsa ya kai tsafi su ba su yadda annabi bane har yanzu wai wannan abin da ya wai ba wai ba annabta bane wai tsafi ne wai ya zo yayi wannan ya dauke hankalin mutane ya musu tsafi ya fidda su daga cikin hayyacin su dan a yadda da shi a a yi imani da shi yuridu an yukhrijakum min ardikum sai suke gaya wa sauran 'yan kallo wannan yaron wannan mutumin lasahirun alim wallahi matsafi ne kuma mai ilimi a cikin tsafin ma ba karamin matsafi ba ne amma ga manufansa ya ku kibtawa so yake ya fitar da ku daga garinku ya kore ku yukhrijakum min ardikum so yake fitar da ku daga garin misra fama da ta'murun to me shawara ku me kuke gani me ya kamata mu yi wa wannan mutumin wasu malamai suka ce fir'aunan ne ya faɗa Allah ya amfani da mala fir'aunan ne da kansa yake cewa ya ku jama'ata wannan mutumi da wannan magana da ya fa ko da wannan aiki da ya zo da shi ina sanar da ko ba wai wani abu bane ba matsafi ne kawai kuma ba wani abu yake da niyya ba ya zo ne don ya raba ku da garinku shine kawai niyyarsa da haka sai ku san me ya kamata ku yi ga bako ya zo zai kore ku a garinku ga bako ya zo zai cinye muku mulkin garinku ga bako ya zo zai zo ya mamaye muku garinku sai ku san me za ku yi fa ma za ta amurun to me suka ce mala
قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم to ga abin da suka faɗa kalu sai suka ce su manya manyan mutane kenan arje abin da ake nufi da arje ana nufin ku rike shi ku kame shi ku ɓoye shi ko kuma arje ana nufin akhirhu ku jinkirtar da shi ku dankofar da shi kada ku hana shi motsi a garin shi ne arje kuma ba shi kaɗai ba wa akahu da shi da da shi da ɗan uwansa daman kasa yana ɗan uwa annabi harun kamar yadda can Allah ce wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yaridi an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun qala sanashuddu adudaka bi akhika gani wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun kaga anan Allah ya tabbatar da akhu din dan uwan nasa shine Harun alaihi salatu wassalam wanda zamu zo mu karanta me ya faru yaya aka yi suka ce kurin a kori wannan mutum kurin a raba shi da wannan garin da mutanen Basra da Imam Ibn Kasir da Ibn Amir da wasu malamai suna da wasu kira'o'in ba wannan ba wata kira'ar wadda ba ta wannan ta imam habs ba haka imam warsh shi ma yana da imam kisa'i suna yin ishba'i arjihi ba wai arjih ba in kun lura in kun duba wasalin zagu akwai dauri akan akan ha'un din su yushbi'anil ha'a kasran arjihi maimakon arjih imam asim da hamza su kuma suna yin sukuni ku jinkirtar da shi ku kore shi in ba haka ba zai muku illa to wannan shine sakon da dukkan mutanen da ba sa son gaskiya idan aka kawo musu gaskiya to sai su yi kokarin su illata wanda ya zo musu da gaskiya sai a ce a kore shi haka aka yi annabawa da yawa shi ma manzon Allah cewa aka yi afid da shi daga garin duk da cewa asali dan gari ne to amma ka ce ya zo da sharri ya zo da kokarin raba kan mutane ya zo da fitina ya zo da menene ya zo da sabon addini ya zo ya nuna mutane ya fi kowa to wannan ita ce sunna ta da'awar gaskiya duk lokacin da ake kiran mutane zuwa gaskiya to sai an samu wasu yan yan tuya da saukewa yan gutsuri tsoma su gutsura su tsoma su ta sharri su ta faɗin maganganu marasa kyau cewa wane da wane ko su wane ai baki ne ai ba yan gari bane duk wanda zaka ji ana wa'azi ana karatu ana faɗin gaskiya yana cewa ai wani bako ne to ka tabbatar akwai sauran jahiliya a tattare da shi wannan magana ce ta jahiliyanci ba wani magana wani dan gari wani dan bako kurum me mutum ya zo da shi mutum ya zo da abin da qur'ani ya zo da shi shikenan ku karba ko daga ko da daga kwatano ya zo ko daga china ya zo ha ku annabi muhammadu ba bako ba ne a gare ku a najeriya ko dan najeriya ne ha anan Muhammad ai ba ai ba dan gari bane anan bako ne kuma amma gashi addinin sa aka dauka ake yi da ka koda wani malami zai dauki wannan uslubin to kuskure ne ba daidai bane dan akwai masu kabilanci kabilanci da gari kabilanci da jiha kabilanci da kaza ai wani ma ba dan gari bane ai wani ma bako ne ai ai asalin sa kaza ai duk wannan ba shi bane a da'awa dai ta sunna ta gaskiya sai dai kuma ra'ayi da son zuciya da yawa yawa akan samu garurrukan da za ga mutanen garin ai ba su rike gaskiya ba sai a kawo wani bako shi ya rike gaskiya sai kuma ya zo yi da'awa kuma sai ya zo yi nasara a ciki da haka a nan gurin kaga cewa suka yi a kori annan musa kamar yadda aka ce a kori annan muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da haka magana wani bako ne wani daga ina ya zo wani ba dan asali ba ne ai da ba a san shi ba ai kaza duk wannan ku daina wannan bai da amfani ba daidai ba ne ko ba ɗabi'a ce ta ƙwarai ba a'a me wani ya zo da shi abin da ya zo da shi ya dace da ƙur'ani ya dace da sunna shikenan sau nawa muke tashi mu tafi wa'azin ƙasa mu je mu saurari bakin malamai da bayan garin mu ba ko ba ka bane sau nawa muke zuwa mu je mu gayyato wa'azi mu kira malaman da ba namu ba su zo su yi mana wa'azi mu girmama su mu mutunta su mu ma mu je garin wasu mu yi wa'azi malaman mu na garin nan su je wani gari su yi wa'azi a girmama su a mutunta su kasir sau nawa yan garin nan za su tashi su je su je su yi wa'azi su tafsiri ma akwai yan garin nan malamai da yawa da suka tafi wasu garurruka ko ba ka bane an yi postin din su wasu garurruka su je su yi wa'azi su yan garin in suna kabilanci za su karbe su ba za su karbe su ba to kai me abin damuwa don wani ya zo daga wani gari ya zo ya zo yana maka sai ka ce za ka yi ta faɗa kana kana bakin ciki kana nuna damuwa ai ba daidai bane ko ba ka bane in aka ce kowa ya zauna a gidansa to ai babu ukuwa islamiyya babu yan uwantaka to ba ɗabi'a ce ta kwarai ba in dai da'awa ne ku shiga ko'ina ɗan garin nan zai iya zuwa ya je kano ya baje ya baje kolinsa ya da'awa ya ce allah ya ce annabi ya ce ya ragargaji kowa kuma ya kwana lafiya kuma ba ɗan kano ba ne ɗan kaduna ya je maiduguri ya yi wa'azi ya ja aya ya ja hadisi ya yi bayani yana cikin gata yana cikin yan uwansa ba da matsala ko ba haka ba ne to wannan shine daidai allah ganar da mu qalu arje وأخاه وأرسل في المدائن hashirin sai suka ce to kuma kai abin da za ka yi fir'auna to ka aika cikin birane shine almada'in manya-manyan birane ka je ka aika a je a yi kiran manya-manyan matsafa kai ma a tara maka ka zo ka su gabza da annabi musa ba tsahi yake ji da shi ba to kai ma ka tura a kira maka matsafan garinka yawwa da matsafar ƙasarka ga baki ɗaya fir'auna ya tura 'yan saƙo ya ce duk wani gari da aka san akwai manya-manyan matsafa to a kira su a kira su aka tara su a fada suna murna fir'auna yana kiran su wanda da ba su da damar da suka isa masu zufa da fir'auna aka to aka tara su za a za a buga da annabi Musa ba junin su tsafi bane ba to za a kira masa iyayensa wanda sun yi kakanni ma da shi ya tuka bi kulli sahirin alim su zo maka da dukkan matsafi masani wanda ya fi annabi Musa a kira'ar Hamza wal Kisa'i saharin alim mai kun sahirin alim ya tuka bi kulli saharin alim haka ya karanta a nan da kuma cikin suratu Yunus to me bambanci tsakanin sahir da sahar abinda ake nufi da sahir a larabci shine alladhi ya'lamu sihir wanda ya san sihiri amma baya koya mutane sihirin alladhi ya'lamu sihira wa la yu'allimu an-nasa sihir shine sahir ya kware da tsafi amma baya baya koyar da mutane tsafi to sahar fa suka ce alladhi ya'lamu sihra wa yu'allimu sihr wanda ya iya tsafin kuma yana koya mutane tsafi kenan waye babba sahar sahirin alim saharin alim sahir ya san tsafin baya koya kowa sahar ya sani kuma yana koyawa to shi yasa aka samu a wata riwayar bi kulli saharin alim masanin tsafi mai koyawa mutane tsafin aje a kira su a kawo su don su zo su buga da annabi Musa alaihi salatu wassalam Abdullahi dan Abbas yake cewa yayin da shi Fir'auna ya ga kudurar Ubangiji da ƙarfin mulkin Allah a hannun annabi Musa alaihi salatu wassalam akan wannan sanda da aka juyar da ita ta zama macijiya ya ce kai wannan mutumin ya zo da abun mamaki in ji fir'auna fa ka duba da gawa da taurin kai irin na fir'auna ya ce amma duk da haka wannan mutum bai isa irin jaye a kanmu a garinmu ya zo irin jaye a kanmu bai isa ba kuma ka duba fa malam annabi musa a gidan fir'auna fa ya tashi shi ya ciyar da shi shi ya shayar da shi a gidansa ya tashi amma kaga cewa yake wai wannan bakon wai ba zai yi nasara a kanmu ba sai shi aje a nemo masa matasa cikin banu isra'ila yara kuma a je a nemo masa manya-manyan matsafa na ƙasar nan gaba ɗaya aka tara su a wani guri aka buɗe makarantar tsafi ustaz university ta tsafi university ta yan cultism a koya musu tsafi wai dan kawai wai ai training din su yaran matasan ha su zo su yaƙi annabi Musa alaihi salatu wassalam aka tara matsafa suka buɗe makarantar tsafi suke ta koyawa samari matsafa a matasa tsafi duk aka bai da samari yan tsafi mala su kuma waɗannan matsafa suka ce to fa annabi Musa muna gaya maka ya fir'auna Musa dai an gama da shi sai dai labari eh na daidai ba bambanci da na ci ai duk makarantar ɗaya makarantar tsafin da da ta yanzu dai ɗaya shikenan annan Musa ya ce wata ran a tara matsafa shi ma a sorry fir'aun ne ya ce a tara matsafa su zo shi ma kuma annabi Musa din su zo kuma yaran da aka koya musu tsafi din su fara zuwa tukunna aka zo da yara matasa sun yi graduating daga makarantar tsafi sai ya tambaya ya tambayi malaman su matsafa ya ce me kuka yi waɗannan suka ce ai mun riga mun gama koya musu tsafi kowane ɗaya anan oga ne kowane ɗaya anan cikin yaran nan zai iya gabatar da duk abin da ake so professionals ne a tsafi kuma kowane ɗayansu ya fi annabi musa tsafi sai dai suka ce to ba wanda zai iya nasara a cikin yaran nan ko mutum ɗaya a cikinsu sai dai yin lamarin daga sama ne to sun fara sun fara sun fara to gaciya kenan suka ce in dai kaga an yi nasara akan ɗaya daga cikin yaran nan to sai dai lamarin daga sama yake to wannan kan fa innahu la taqata lahum bihi yace duk a zo a haɗu to shine a tuka bi kulli sahirin alim ko kuma saharin alim malamai sun yi sabani shin mutum nawa ne aka tara matsafan nan a gaban fir'auna mutum nawa ne wasu suka ce an samu manya-manyan gogaye tsofaffi dattawa matsafa mutum saba'in da biyu wasu haka suka ce wasu kuma suka ce sun fi haka an samu kibutawa mutum biyu cikin kibutawa sauran kuma cikin banu isra'il ne to bari mu ji malam me ya faru ga matsafa sun taho
وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين نعم قال نعم وإنكم لمن المقربين وجاء السهرة to kawai yanzu ka lissafa ka zauna kamar ga matsafan duk sun zo da su da waɗanda aka koya waɗanda gaba ɗaya waje a saharatu fir'aun matsafa sun zo wurin fir'auna ko matsafan fir'auna sun zo wasu tama'u suka haɗu Kalu sai suka ce wa fir'auna inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ya fir'auna ba wannan aikin ba aikin banza za mu yi ba idan mun yi nasara za a biya mu la ajran yani inna lana la ju'lan akwai wani abin da za a sa mana na kuɗi ko na albashi idan mun yi nasara ko ku dai aikin banza za mu yi sai fir'auna ya ce kwarai kuwa qala na'am fir'auna ya ce a kwarai kuwa akwai wa innakum laminal muqarrabin bayan mun biya kuma kuma ku ne yan fada ma za ku zama ku ne ku ne fadawa na dama da hauni nan matsafa nan matsafa tsafi da ya daki tsafi kenan zulumatun ba'dha fawqa ba'd wai ka lura da wani abu guda shi fa yanzu a nan gurin da ya ce musu ma zai ba su kuɗi ai ba kima ma gwanda ma ya ce da su to ku yan fada ne ma ba ma magana kuɗi ba ma kun dawo fada ta ma kun zama ministoci kenan da manya-manyan waɗanda ake kulle-kulle da su innakum laminal muqarrabin wa innakum laminal muqarrabin fil manzilati rafi'a indi ma al'ajab kuna da matsayi matsayi madaukaki a wurina kuma ga kuɗi da za a baku wani malamin tafsiri yake cewa imamul kalbi yake cewa ai abin da yake nufi sune awwalu man yadkhulu wa akhiru man yakhruj kullun su ne na farkon shiga fada fir'auna kuma su ne na ƙarshen fita ku lura da wani abu guda duk mai mulkin da ya gina mulkinsa babu Allah to za ga yana da alaka da matsafa tsafi da sihiri ba wallahi ranar da zan taho nan wani dattijo yake bani labarin cikin malamanmu na sunna a ƙasar nan masu wa'azi yace wannan gwamnan plato din nan Allah ubangiji ya dora masa masifar da za ta kammala da shi saboda bala'in da yake gadarwa a wa al'umma musulmi a garin plato shine Jonah Jank duk barnan nan da yake yi malam wai sai tashi wai ya tafi wai Maiduguri sai je ɗebo malamai malaman musulunci ya ɗebo su ya kawo su fadarsa ko gidan mulkinsa a sama musu wuri su yi ta masa karatun ƙur'ani suna sauka ana yanke-yanke ana masa addu'a akan ya ci gaba da zama akan kujerarsa da yake ta zalunci ta kashe al'umma wai da sunan malamai fa malam a cikin malaman nan da ake faɗa malami malami malami suna ya tara shi yasa wajibi ne mutane su yi wa mutane wa'azin gaskiya a dora mutane akan aƙida ta kwarai da tauhidi wallahi akwai mutanen da ana ganin su malamai ne amma bokaye ne yanzu a ce yanzu a kira malami irin wannan gwamnan da duk arewa babu ba wanda yake kashe musulmi irinsa a ce wai kana sunan malami wai kuma ka je da qur'ani gidansa kana karanta wai kuma Allah ba shi nasara kuma tsautsayi ya sa wannan shine limami a unguwarku ko idan an yi mutuwar gawa shi yake yin sallah ko yanzu a yanka dabba shi ake kawo ya yanka ba shine duk al'adar mu haka muke yi ba shi sa mu abin da muke faɗa a fili ne ba ɓoye ba ne malam babu compromise akan wannan lamarin addinin duk mutumin da aƙidarsa ta fito ta bayyana kamar rana to mutane sai su imani da shi su yadda da shi amma duk mutumin da yake ulumboto da surkulle to wannan mutumin ba mutumin arziki bane ko da kwarawannin sa ya kai yadi 500 ba abin da in yana jan carbi har carbin sa yana jan ƙasa saboda alamar imani da ta kawo wallahi ba ruwan mu da shi shine gaskiyar magana to kuma ina gaya maka ni akwai shekarar da na gani lokacin muna madina muna karatu a jami'ar musulunci ta madina wallahi akwai shekara lokacin da obasanjo yake mulki akwai lokacin da ya ɗebi malamai a nan ƙasa lokacin da yake ƙoƙarin tazarce ɗin nan malama a najeriya malami ɗari biyu ya ɗiba ya tura su umra ɗari biyu mu mun gansu da ido a makka a harami suna dawafi suna yi wa obasanjo addu'a cewa ya je ya zarce ci gaba irin waɗannan mutane mabarnata wanda a tarihin Najeriya ba a taɓa yin mugayen mutane mabaranta irin su Obasanjo ba da irin su wannan Jonah Jang din ba ni na faɗa ba ku je ku karanta jarida ta Daily Trust satin da ya wuce wannan yake faɗa Jeremiah Hussein in bulk manya-manyan rubutu aka yi Jeremiah Hussein yake cewa babu matsala a Plato irin Jonah Jang Jeremiah Hussein arni ne ai shi ma yace yana kira ga shugaban ƙasa cewa ya tsige gwamnan plateau shine mushkila kurum in ana so jos a samu zaman lafiya to a cire wannan ka duba fa jeremiah hussein ya faɗa a jarida yana na daily trust ba ni na faɗa ba to ashe ana iya samun mutane su yi tsafi kenan to har yanzu barin gaya muku hada da masu mulkin siyasa da sarakuna kai wallahi hadda ma ka ce gwamnoni da ciyamomi na local government waɗanda ba su samu aƙida ta ƙwarai ba wallahi ba sa zama sai sun yi tsafi wallahi akwai matsafa akwai wanda sai an musu tsafi suke jin daɗi bari in gaya muku wani abin da zai tayar muku da hankali Allah ya gyara mana ku gane cewa ƙasan nan wato da walakin goro a miya wai wani ne yana cin tuwo sai ya ga goro a cikin miya sai ce kai goro a miya ya kamata a ga nama dai a miya amma ba goro ba tunda na ga goro a cikin miya to da walakin ka san an ce walakin to istisna'i ne wani abu daban ne kuma wani bawan Allah ne yake tambaya na dattijo ne mai furfura ya yi kaka da nema ya ce akar makallahu fitintunin da suke faruwa a ƙasan nan ku kana ganin anya ba irin abin da wannan mutanen al'ummar suke aikata ba ne Allah yake gana mana azaba an kashe wancan wancan ya faɗi ya mutu yau wannan an yi hadari kaza an tada bom a can an yi harbe harbe an yi sallama da wannan an harbe shi a kasa fahimtar abubuwa kowa iya cikin tsoro shugaban kasa tsoro deputy president tsoro ministoci tsoro yan majalisa tsoro gwamnoni tsoro ciyamomi tsoro kowa ma dai tsoro malam ma mai gemu shi ma tsoro alaran ma shi ma tsoro ba wanda baya tsoro wallahi ko akwai wanda baya yi wanda yake dan kasuwa ma matsoraci kowa yana cikin tsoro yanzu nan tayar mota tana fashewa nan gurin cewa za mu yi jama'a assalamu alaikum an tashi daga karatu gaskiya ne yace yanzu wannan abin da yake faruwa anya ba abubuwan da muke aikata ba ne ke jawo na ce kwarai ko dai ko ko canji babu dan haka alqur'ani ya faɗa yace to malam bari in gaya maka wani abin da ya faru ya tayar min da hankali yace wallahi wannan ni a gaba da aka yi dan uwa da ne yake zuwa yake gama yace wani ne yana neman mulki na siyasa ku yi hakuri dan uwan mu yan siyasa wallahi kaunar ku muke yi shi yasa muke faɗin irin wannan maganganun ko Allah zai tarfa shi a kunnuwan ku ku ji ku gyara kai siyasa mai tsarki ba sai kai tsafi ba ba sai kai sihiri ba ba sai kai kisan kai ba ba sai ka sa an ji an dako wani wani ciro wani bat din wani dan adam ba ya ce neman kujera yake da ya tashi bokan ma da ya zo kamawa bai kama bokan najeriya ba sai tafi nijar ka san nijar akwai kwararrun bokaye ina gaya maka kwararru ba na gaya maka kuje bane ba ba labari nake bayarwa yawwa da ya je gurin bokan sai yake bashi labari ya ce kai ne wane wane daga gari kaza kake daga najeriya kuma abu kaza kake nema amma ina shaida maka kujerar nan za ka same ta amma akwai matsala kana da 'yan adawa a hanya dole sai an kawar da su ya ce kwarai ku a karmakallahu 'yan adawan nan su suka kawo ni ya ce kana so ka ce yana so ya ce ya ce adan ya ci din ya zo neman kayan aiki sai ce to abin da za a yi abin yana da wahala sai ce a ba komai a yi masa bayani sai ce to aje a neman masa jariri yaro jariri sabon haihuwa sai shi wani rabul mai neman kujera sai ce a gaskiya bai san inda zai samu jariri ba sai shi bokan sai ya kira almala irin wanda suke yan fadin suna zaune da shi sai ce kai za ka samu jariri ya ce ya kware ya ce to alhaji ku yi ciniki da shi wallahi suka yi ciniki da shi nawa zai bashi ya kawo mai jaririn dubu ɗari kaza to ai ba su da matsala saboda kuɗin da suke ɗauka suke jefa mutanen ba kuɗin su bane ba noma suka yi a gona ba wallahi ba noman auduga suke suka tara ko shinkafa suke suka tara suka hada suke zubar da wannan kudin ba Allah kudin al'umma ne kurum ko kuma wani ne ya sato sai ya dauko ya basu ya ce zan to karama kai ma in kawo ka sata ka biya ni shi ne abin da yake faruwa ko ya hakuri gaskiya kwaya ɗaya ce da daɗi ko ba daɗi suka yi ciniki ya ce masa to wani sati ya dawo shikenan ya je ya dawo wani sati da shi da wannan abokin ya ce yana ganin ikon Allah yanzu wannan abokin yana sudan yana karatu ma shi wannan wanda aka je da shi din kare wanda ya takawa dai shi ne da ya ga abin ya tayar masa hankali ya ce lalle abin da malamai suke faɗa na wa'azi gaskiya ne shikenan suka je suka dawo suka dawo ko sai ga jariri kaga anan nake so in nuna muku cewa da ake waiwance ta haihu ta shiga wanka ta dawo bata ga jaririnta ba ai aljanu ne suka ba wani aljani dan adam ne zai sace aljanu sun sace an yi waye waye akwai barayin jarirai yan akwai mata da ake daukan su aikin su kenan suna zagayawa duk inda aka haihuwa in mace mai jego bata mai da hankali ba sai dai ta ga babu jaririnta saboda za a je a yi tsafi da shi kuma waɗannan mutane yan uwanka baƙaƙe masu yare ya takallamuna bilisani bilisanika wa hum min jildatika fatar ku ɗaya garin ku ɗaya riguna iri ɗaya kuke sa su ne ake wannan abin da su a zo a sace jariri a kai sai je tarar da jariri malami ya haɗo masa kayan magunguna aka ɗauko turmi ustaz turmi aka ɗauko turmi aka saka jaririn nan a ciki aka ɗauko garin magunguna da itatuwa aka zuba a ciki aka hada da ruwa kawai bokan nan ya ce wa wannan mutum ya zo ya kirɓa jaririn nan wallahi dattijon nan malin subhanallah ai sai da ya wani gizo kamar sai zubar da hawaye ya kuka ya ce akar maka Allah haka suka kirɓe jaririn nan yaron nan yana kuka saboda tsafin ya ce kada ma a kashe shi in gawa ne bai zai yi ba suka saka jaririn nan suka kirbe shi wannan rabal yana zaune yana kallo aka gama aka gyara masa shi aka nade masa shi a takarda aka bashi aka ce aje a ita ci ana dan hadawa da garin magani kujera kuma za su samu kuma ina son tabbatar maka yanzu haka yana Abuja mutumin nan ya ci wallahi da haka akwai masu tsafi akwai kuma wanda ba sa tsafi da yawa wallahi akwai wanda zai zo ya mulkin nasa ba Abuja ba ko ina za a je ko Ingila ba zai yi tsafin komai kuma zai ci amma kuma bai zai hana mu faɗa ba akwai masu yi sai dai in Allah ya taimake mu su gyara su daina to yanzu mutumin da ya je aka kirbe masa jariri ya cinye jaririn nan ya hada da garin magani ya ci ya zo ya hau kujera shine zai tausaya ma dan ya ji ana harbe maka yan uwa ko ana kashe maka mutane ya ma damu wallahi ba zai damu ba to wannan Allah ne yayi gaskiya ya ba mu kissa Fir'auna abinda Fir'auna yayi wannan ba ma ku jima'a fa abinda yayi ba fa da saura to har yanzu dinnan mu jama'ar mu suna kan wannan da yawa wasu suna cewa bayan da za a aikaci mulki sai kai tsafi sai kai sihiri akwai wanda zai sa aje a kawo jakuna guda bakwai a yanka su take giya wallahi wani dan uwa ya shiga dakin wani mutum irin malamai malami ne fa kuma amma yayi kudi saboda aikin bokanci kurin yake addu'a addu'a addu'a duk wanda kaga ana ta zirga zirga a zo a addu'a a waye addu'a akram kallah taimaka taimaka to ka sa masa alamar tambaya mai gyaran wuta ne ya dauka yadda asirin zai tono shi malamin wutar ɗakinsa ta lalace sai aka zo ana dubawa sai kama za a shiga wani ɗaki don a duba wayar ta ina ta fito sai ya manta sai ya buɗe ɗaki yana buɗewa ɗaki ne iya ganin ka sai ce sai da ya ga muzuru muzuru bakin muzuru ya fi dubu muzurai sun fi dubu kuma gaba ɗaya baƙaƙe kuliya ustaz kuliya kuliya namiji sun fi dubu yimun yimun yimun yimun yimun yimun suna hawa kan juna saboda bala'in tsafi ai malam Allah yana da haƙuri ma da yake saukan mana da ruwa muke sha wallahi Allah yana da haƙuri da yake ba mu kuɗi ma mu je mai aiki albashi mu zo mu ciyar da iyalinmu wallahi amma barnar da ake a ƙasar nan ta wuce yadda kake tsammani barnar da ake ta wuce yadda kake tsammani wallahi ta'addanci barna ya wuce yadda kake tsammani ban ma magana cin mutane ba ci dan adam ya zauna ya gasa dan uwansa ya ci ina da jarida ba dai ba biyu ba daily trust suka kawo ga hoton wani mutum an kama shi malam ya je yana shi aikin sa kurin namun mutane yake gasa kuma a kasuwa yake sayarwa wallahi ba ku gani ba a jarida a kasuwa yake sayarwa ga naman nan gashi nan a kwano yana yana yana yankawa yana sayarwa kuma aka hirar shi yace naman mutane ne ga part part pieces din a cikin jaka in aka yanka ma ka ci ka sayo coca cola ka kara a kai ka sha ruwan sanyi ka bashi kudin sai gaba ya rataye kuma a jaka kuma a kasan nan tsafi ba kyau shi yasa duk inda da'awar tauhidi take to tana koran tsafi duk inda da'awa ta tauhidi take to bata yadda da tsafi ba kulle kulle surkulle bunna wannan wane ne akwai wanda ya je binne zakara zakara ya binne da ransa saboda kurin neman wani abu na duniya akwai wanda ake sa su je su yi luwaɗi wai in kana luwaɗi wai in kana mulki wai mulkin ka bai zai sauka ba ba za ka bada ba ka duba zakara malam da ransa malam zakara na yana kurket kurket kurket sai da ya binne shi habba Allah ya sauke insha Allah ta'ala zamu zo mu bayani akan a cikin karatu ba yau ba zamu zo mu gana kan tsafi da rabe-raben tsafi da irin yadda malamai suka yi bayani akan tsafi da hadarin tsafi a cikin al'umma Allah Ubangiji ya kiyaye mu to sai ce me ma me malam na'am
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين na'am قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم na'am واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم shikenan ga annabi Musa ya zo ga matsafan fir'auna sun zo an haɗu charkwai charkwai an tsaya ga kasara kaka su sun ja daga bawan Allah shi shi kadai shi ma ya sha daga ya ja daga amma Allah yana tare da shi yau za ku gane cewa lalle wanda ya rike Allah shine mai nasara wallahi قالوا ya Musa sai suka ce ya kai Musa imma an tulqiya ko dai ka fara jefa sandarka wa imma an nakuna nahnu almulqin ko ku mu za mu fara jefa ta mu sandar su ba sun ka Allahu akbar Allah ya raba mu da sharrin kafiri su wai yanzu a matsayin wai tsafi zai yi tsafi ne wai tsafi da tsafi za a buga su ba su yadda fa cewa shi annabi Musa annabin Allah bane ko ba su yadda cewa daga Allah yake wani abu ba to ko ka fara ko mu fara shine imma an tulqi wa imma an nakuna nahnu almulqin tayyib sai Musa yake cewa a'a alqu qala alqu ai qala bal alqu kamar yadda zo a wata aya din sai ce a ku ku fara yani bal alqu antum ku din ku fara ba matsala ku fara falamma alqau yayin da suka jefa abun jefawan tasu tasu sandar su kullun nasu saharu a'yunan nas sai suka sihirce idanuwan mutane yani sarrafu a'yunahum an idraki haqiqati ma fa'alu sai suka musu abin da ake cewa rufa ido din nan ka san har yanzu akwai masu rufa ido sai mutum ya zo gaban ka ya dauki wuka yana yanka cikinsa yana yanka ko me zai yanko ba ko wanda zai zare harshen sa haka ya dauko wuka ya yanka kana wayyo Allah wai kuma wallahi ba za ta yanku ba wannan shine saharu a ayyunan nas suka maka me fa'idu tsafi ne amma abun mamaki mutanen mu saboda gargajiya da rashin addini sai mai irin wannan ya zo kofar shagon ka yayi kuma ka dauki kuɗi ka bashi ka bawa matsafi kuɗi ka bawa mushriki kuɗi ka taimake shi ya je ya shirka ya saba wa Allah wataƙila baya sallah wataƙila wanka yake da fitsari kafin ya zo yi wannan abin saharu a yunan nas shikenan suka yi rufa ido wa mutane mutane ba su ga mai hakikanin abin da ya faru ba to dama wannan shine sihiri din ai me ake nufi da sihiri a yi maka wani abu ya rikitar da kai malam ka kasa kawai sai ka ga wani abu ba wai daban a bugar da kwakwalwarka a bugar da hankalinka ai shine sihiri wastarhabuhum suka tsoratar da su mutane malam ba sai suka tsorata ba waja'u bi sihirin azim matsafin fir'auna suka zo da sihiri mai girma me suka jefa igiyoyi suka samu su suka jefa igiyoyi da itatuwa masu tsawo malam da igiyoyinsu da itatuwan sai suka zama macizai malam mutum a gaban ka ya dauki igiya kana ganin ta igiya ne ya wurga ta sai ta zama maciji ya dauki sanda ya wurga shi sai ya zama maciji kuma malam macizan manya manyan macizai aka ce malam fili ne iya ganin ka da suka jefa wannan igiyoyi da wannan sanduna sai guri gaba ɗaya zama macizai yummun yummun yummun yummun yummun macizai macizai macizai to waye zai tsaya akwai wanda zai tsaya shine wasar habuhum din suka tsoratar da su suka firgitar da su aka ce saboda yawan macizan malam ba sa iya zama a ƙasa daidai ɗaya yana kan ɗaya ɗaya yana kan ɗaya macizin wannan yana hawa wannan wannan yana hawa wannan wannan yana hawa wannan wasu malamai suka ce filin gurin ya kai mil guda da fir'auna ya tara ai wannan tsafin ya kai mil guda amma wallahi babu abin da ake gani malam su yi macizai kawai shine wa ja'u bi sihrin azim to sun yi nasu ko to bari mu ji me ya faru sai kuma annabi Musa
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون na'am فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون to kai mai tsafi ka kiyaye mai tauhidi wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa alayhi salatu wassalam shi kaga waɗancan ba wahayi aka musu ba surkullar su ne da tsafin su Allah ya ce sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa an alqi asak kai ma Musa jefa taka sandar eh ka jefa sandar taka akan macizan nasu annabi Musa ya jefa tasa sandar malam yana jefar da sandarsa sai ta zama katon maciji wanda ya ninka nasu girma fa'iza hiya talqafu ma ya'fikun sai gashi macijin annabi musa ɗin da ya fito daga sandashi kawai sai ya zo yana cinye abin da su suka yi na ƙarya kalmar ya'fikun ayyani ma ja'u bihi min al-ifki abinda suka zo da shi na ƙarya ma yakdhibuna min at-taqayuli macijin annabi Musa kullum sai rinka haɗiye nasu ya haɗiya ya haɗiya ya haɗiya ya haɗiya ba tsafi bane ba to ga tauhidi yana cin ya tsafi ba sai macijin annabi Musa ya ta haɗiye ba kullum in ya ja maciji sai ya tafi da shi in ya ja sai ya tafi da shi ya fara ɗebe su aka neme su a gurin aka rasa tukunna to to ya za a yi sai dai su zuba ido to shine Allah yake cewa fa waqa al sai gaskiya ta faru yani zahara al sai gaskiya ta bayyana wa batala ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa kuma ya lalace gaba daya kenan shirin su na tsafi ya zama aikin banza to anan malamai suke cewa dukkan mutumin da ya rike tauhidi ya rike gaskiya to wallahi tallahi baya dar da abinda matsafi zai yi kurum tinkare shi ai ibnu taymiya Allah masa rahama a zamanin sa an samu irin waɗannan matsafan wani yazo ya ce yana shiga cikin wuta shi wuta bata kona shi ibnu taymiya yana tawazi yana kiran mutane zuwa ga tauhidi abi Allah abi manzon Allah sai ga wani kuma yazo yana zuwa da tsafi shi kuma yana cewa ai kaza ai kaza ya zo ma shi wuta ba ta kama shi akwai wanda zai zo shi kuma ya ce wuka ba ta yanka shi to shine ibn taymiya yasa aka yi taro wata ran yace a tara mutanen gari gaba daya aka tara su fi sa'idin wahidin wuri guda yace to da ni da shi za mu shiga wutar sai mu ga waye wutar za ta kona waye ba za ta kona ba in ji ibn taymiya sai ce amma ina neman alfarma guda ɗaya a gurin jama'a ni da shi a samun mana wani banɗaki a nan gudun za mu shiga mu yi wanka kuma a tanadi ruwa mai tsarki ɗahiri wanda ba a tsirka shi da komai ba a zuba shi a banɗakin nan ni zan shiga na yi wanka shi ma wannan wanda ruwan wutan ba ta kama shi ya shiga ya wanka idan na yi wanka ya shiga ya wanka ko ya fara yin wanka ni na je na yi wanka to zan riƙe hannunsa a hura wutar zan ja shi mu shiga gaba ɗaya hakan ku aka yi ai ji yake da wasa ne aka yi wanka da ya shiga banɗaki ya wanka ya wanke ya wanke sigarin ina gaya ma ko da wani zai zo maka ne nan gaba ai wuta ba ta kona shi ai mai da sauransu ka ce to bari ka nemo ruwa ɗagiri ya yi wanka tukunna ko da kanka ma ka samu ka wanke shi talas ka saɓe shi da sabulu ka watsa masa ruwa ka bi shi da ayatul kursiyu a fito ai da yazo ya kama hannun mutumin za a shiga ai sai sai mutum ya danna ya kara gaba ai yace to na gaya muku ƙarya yake yi malam a yanzu haka din nan a ƙasar nan akwai itatuwan da idan ka shiga daji ka saro su ka har hada da wancan da wannan ka hada ka jika su kai wanka wallahi wuta ba za ta ci ka ba a yanzu haka akwai su ni dai ba ni dai ba dan gidan yar mai ganye bane ba amma masana abin sun fada a yanzu din nan akwai ta kama wani abu bane ba dan wani yazo yana yanka wuka a jikinsa kada ya baku mamaki ko wani wani yazo yana wai yana tashi sama kada ya baku mamaki ko wani yazo ai yana bada labarin abin da aka yi a Kaduna yanzu yana nan kada ya baku mamaki tsafi ba abin da ba a yi fa waqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun gaskiya ta tabbata ta kuma bayyana abin da suke aikatawa kuma ya lalace to daman haka gaskiya take in ta zo murkushe ƙarya take wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batilu innal batila kana zahuqa shi yasa aka ce da ka je kana kame kame kana neman su baka guru su baka laya su baka kambu su baka baduhu su baka jingina wannan tokara bango su baka wane ne ka rike Allah kurin ka huta wallahi waɗannan abubuwan ba za su maka komai ba kawai dai suna yi ne masu yin suna neman abincin su kawai amma wannan ba shine hanyar da manzon Allah ya zo da ita ba manzon Allah ya zo ne da tauhidi da aqida na kwarai yanzu wanda suke zuwa suna bada wannan magungunan na rataye-rataye maganin barawo maganin wane ne wai har karuwa ma akwai maganin ciniki a je a rubuta mata qur'ani a bata ta tsarki da shi saboda ta samu ta samu kasuwa subhanallah subhanallah wal iyadu billah akwai masifar da ta wuce wannan kuma duk saboda neman kuɗi fa yasa kullum ana faɗa ana maimaitawa yana da kyau malamai su su rinka yin sana'a wallahi irin zama da rashin yin sana'a nan shi yake ja mana halin da muke shiga yana da kyau a taimaka malamai wannan abu ne mai kyau kuma shari'a ta zo da shi taimakon malamai amma kai kanka malami ɗaukaka ce a gare ka a ce yau kana da wani abu da kake yi ka dogara da shi sai kai wa'azi kanka a tsaye ba ka shakkan wani kana da aiki da kake ko na gwamnati ko kana da shago da kake zama kana kasa kaya kana ciniki kana cin riba ko kana noma ko kana kiwo ko kana wani business ko kuma ka ba da kuɗinka ana juya maka ko da kana zaune a gida kana dawa ba kana jiran ta annabi bane a hannun mutane kasa akwai wanda zai zo ya jira in kun bashi ya muku wa'azi mai daɗi in ba ku bashi ba ya zazzage ku ya tafi dan gobe ku bayar gaskiya ne dole ne sai mun tashi da wannan din yanzu misali annabawan Allah fa suna zuwa kasuwa ba ce akai mali hadar rasuli ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira me ya samu wannan annabi wai yaya aka wannan annabi yake zuwa kasuwa ashe annabi yana zuwa kasuwa sai dina abubakar ranar da aka nada shi a matsayin halifa ana gama nada shi kudin sai ya rataye boronsa sai tafi kasuwa sai sa bai suka tsare suka ce ina zuwa ce kasuwa zan je mana kuna tsammanin dan kun nada ni na zama shugaban ku shikenan sai in zauna ina jiran kawo mun sadaka ni ma zan je in nemo nawa suka ce ya amirul mu'minin ka koma gida za a yanka maka albashi wanda zai ishe ka saboda kai shugaban duniya ne gaba ɗaya in ka tafi kasuwa aka zo fatawa ko aka zo neman abin nan kai kai kaɗai ne kai ne jagora gaba ɗaya uga kwata kwata shine asalin yanka albashi da aka fara yi a duniya aka yanka masa aka bashi amma da yawa akwai malaman da suke suna aiki suna sana'a yanzu irin su Lais ibn Sa'd al-Misri wannan babban malami da yake na Masar wanda yake ya rike garin Masar gabaki ɗaya daidai yake da Imam Malik a Madina mai kuɗi ne babban malami shi ke ɗaukan nauyin rayuwar imamu malik abokin imamu malik ne ƙarininsa ne tare suke shi ke turo wa maliku da kuɗi ɗan uwansa malami abokinsa yake taimaka mashi ya ce mu allah ya ba mu ilimi muna karantar da mutane kuma ya ba mu kuɗi ya haɗa mana biyu ya ce kai kuma abokina ne zan taimaka maka je tunda baka samu kuɗi ba za mu turo maka kuɗi don ka wadata da kuɗin mabiya saboda in mutum ya san cewa yana zuwa ya baka kullum yana baka kana karamar murya to wallahi ko fatawa yayi wata ran ba za ka iya gaya masa gaskiya ba to kaga idan mutum yana sana'a sa yana aikin sa daidai gwargwado kaga ba ruwan sa da tume shi wai ya ciwo su kudi ko a zo ana lissafi a ce ina dubu kaza an neme ta a rasa ko a zo ana bada fatawa ana cewa kai da Allah ku cinye tun da dai baba mu suke ba cinye tun da bamu da albashi kaga abu ya bace a ce jagorori na al'umma wanda ake ganin su ne manya a gaba a ce kuma akwai wani kuɗi da ake tuma an ce wannan kuɗi kaza ai kaga abu bai kyau sai ga addini sai zama bai da kima ko mutane sai su ki karban addinin wallahi tallahi ina gaya muku wallahi ba laifi bane malami ni da nake muku magana in je gona na sunkuya na noma don samu abin da zan ci wallahi zan iya tau- daukan babur in tuka da sunan acaba wallahi in je je ne acaba in je in dawo in samu halal in bawa iyali na yafi in je in zauna in ce ku taimaka min da fi sabilillah Allah kuma kudin sai kun fi ganin kimata da darajata to idan an yi wannan sai a huta idan ku ba a yi wannan ba kuma za a sha wahala kuma amma wannan ba dalili bane na mutane kuma su zama marowata ba sa taimakon addini ku fi kashe kuɗi akan ayyukan banza amma ba ku taimaka addinin ku malaman ku ba ku taimaka musu shi ma wannan ba daidai bane yanzu wani yana nan a iska sai ta kashe kuɗi a banza amma ga malamin sa da yake karantar da shi addini ko limamin sa ba iya taimaka mai da komai to amma ni ban yadda da irin kaskanci din da ake dauka a dora malamai kurin malami shi ya zama kullum kawai sadaka ke abin nan kana haduwa da mutum alaji ya kwana biyu baka zo ba ya gajiya to bai zo bai me ya zo ya maka me ha ya zo kar ya zo in ya ga dama ya zo in ya ga dama bai zo ba kana rayuwarka ko su baka ko ba su baka ba kana da aikin ka menene a ciki ba matsala malami ya je shiga makaranta ya koyar tunda kana da qur'ani kana da hadisi je ka mika takardar ka a dauke ka aiki ka je ka aiki shikenan in an kawo maka ka karba alhamdulillah wannan taimako ne aka baka ba roƙa kai ba akwai wanda zai sai zo ya zage ka cewa ka roke shi an san kana da kaza ɗinka kana da kaza ɗinka wani lokaci an zo taimako kai ma ka ɗauka ka bayar dan ka nuna musu cewa lallai ba ba dama ne kai ba idan an yi haka din zai taimaka kwarai da gaske ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce an tabbatar da gaskiya kuma ƙarya ta kwanta to shine sai ce faghulibu hunalika na'am فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين na'am وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين shikenan Allah ya ce faghulibu hunalik a wancan wuri din sai aka yi rinjaye su su waɗannan makaryata matsafa na fir'auna sai aka yi rinjaye a kansu shine faghulibu hunalika wanqalabu sadirin suka juya baya suna kaskantattu maqhurina an ci nasara a kansu wa ulqiya saharatu sajidin wannan matsafa kurin sai suka fadi suna masu sujjada ga Allah Allahu akbar suna ganin macijiyar annabi Musa tana ta cinye nasu suka ce kai wannan lamarinsa daga sama ne take matsafa kawai sai suka kifa kai suna suna sujada imam ibnu kasir Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa yake cewa asbahu sahara sun wayi gari suna matsafa wa amsu barara shuhada'a barara suka kai yamma kuma suna shahidai masu bin Allah da su masu shirka ne yanzu suka zama masu tauhidi suna ga- daman gaskiya suke nema fir'auna idan ne su to da suka ga Musa yayi nasara akan su fa gulibu hunalika wan qalabu saghirin wa ulqiya saharatu sajidin suka fadi sun kafa goshi suna masu jada qalu amanna bi rabbil alamin sai suka ce kai mu kan mun yi imani da ubangijin talikai wannan wanda Musa din yake cewa ayi imani da shi shine rabbi Musa wa Harun idan ma Fir'auna bai gane ba bari a yi masa ƙwalo-ƙwalo dalla-dalla rabbi Musa wa Harun ubangijin annabi Musa kuma ubangijin annabi Harun shine amanna bi rabbil alamina rabbi Musa wa Harun to sai Fir'auna yace me kuma yayi fushi bari ku ji abin da yace قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم na'am إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون na'am لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين kawai fir'auna sai ya fushi yake cewa qala amantum bihi qabla an adana lakum a yanzu imani za ku yi da Musa kafin ne muku izini ka ji renin wayo hoyi imanin ma wasu ya musu izini saboda tsaba ya rena musu wayo to malam wannan shine sharrin da yayin da mutum ka bi shi ka bi shi kai masa biye- makauniyar biyayya ya gama ninkime ka to wai ba za ka yi komai ba sai da izinin shi hatta abin addinin sai kaga abu gashi nan ya bayyana ga aya ga hadisi ga gaskiya amma kana jin tsoron malamin ka tunda bai ce kai ba ba za ka yi ba kana jiran a baka doka kuma addini ba haka yake ba addini yanda yake idan gaskiya ta fito fili ta bayyana sai ka aikata ba a cirewa kowa hula sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in kowan ya bi Allah ya bi manzon Allah sai a cire masa hula amma yayin da gaskiya ta bayyana kuma ana tunanin a to ai wani bai ce mu yi ba ga aya ga hadisi to ai kuma ba a ce ai ba ga fa an ce sahabbai fa suna to ai kuma kar kuma ba a ce kaza ba a ba ba haka bane kawai fir'auna sai ce kai imani da shi za ku yi kafin ne muku izini قبل أن آذن لكم أصدقتم موسى من غير أمري إياكم yanzu gaskata Musa kuke ba tare da na ba ku umarni ba inna hada la makarun makartumu wallahi wannan wata kullilleniya ne da kuka yi ku da shi ashe baki kuka hada mu ka duba fa mutumin da ya ware su gefe yace ku ne ma muku santana in kun yi ku ne kaza da yake sun yi imani sai ce a ashe hada mun baki kuka yi lalle ma kirci ne kuka kulla mun fil madinati a cikin wannan gari litukhriju minha ahlaha bari ku ga wautar da hankalin mabiya sai ce ashe kun hada baki ne da Musa ku cuce mu ku cuce ni dan ku kori waɗannan mutanen gari yana nuna yan kallo kenan dan ku cutar da mutanen gari ku kore su daga garin su fa sawfa ta'lamun to to ku tabbata ku ga abin da za ku zai same ku la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum sai na sassare hannayenku da kafafuwanku ka san abin da ya musu sai sare hannun dama ya sare kafar hagu saboda tsabar mugunta dan baka da inda zaka dogara min khilaf shine min khilaf ya saba ba zai yi ya sare hannun dama kafar dama ba ai kai cakwal cakwal cakwal a'a idan ya sare na nan sai ya sare ta nan gurin ya za ka yi ba inda za ka yi sun malau salliban na kuma jima'in ya ce kuma duk sai na soke ku gaba ɗaya sai na tsire ku kamar yadda ake tsire tsire ku yi haƙuri mai tambayoyi bari mu ɗan ƙarisa ja mu je an rama قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا بآيات ربنا لما جاءتنا نعم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين shikenan ya musu barazanar da zai musu qalu inna ila rabbina munqalibun malan ka ji tauhidi da aqida sai suka ce kai duk abin da zaka yi mu dai masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu kawai ka kashe mu ka sare mu ka tsire mu ka da mu tsire ka gasa mu ka da mu balangu zuwa ga Allah dai za mu koma wa ma tanqimu minna ba wani abu yasa kake kin mu ba kake gaba da mu ko kake yi kokarin yi mana azaba da sukan mu ba illa an amanna bi ayati rabbina sai dai kawai mun yi imani da ubangijin mu da ayoyin Allah malam waɗannan matsafan fa su ne suka da suna faɗin wannan maganar yanzu anan Musa kurin ya zuba ido yana kallon ikon Allah su mazafa suna cewa ka yi duk abin da za ka yi ba wani abu yasa kake gaba da mu ba kake kiyayya da mu sai dai kawai dan mun yi imani da ayoyin ubangijinmu lamma ja'atna yayin da ayoyin nan suka zo mana kawai sai suka koma ga Allah rabbana afrigh alaina sabra ya rabb ya ubangiji ka zubo mana kalmar afrik da larabci tana nufin usbub ka zubo mana alaina akan mu sabran hakuri Allah ka ba mu juriya duk bala'in da fir'auna zai gana mana ka ba mu ikon dakewa ko da ana dakawa a turmi ka ba mu ikon sumudi da kafewa kada mu ja da baya wa tawaffana muslimin kuma ya Allah ka dauki ranmu muna musulmi to mu ma muna addu'a Allah ka dauki ranmu musulmi Allah ubangiji ka ba mu jurewa duk tauri duk yanda za a je a dawo Allah ka tsayar da mu akan siratikal mustaqim subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik hayyak Allah akwai wani abin da aka shigo da shi maganin bom na akwai wani abin da suke yanzu kuma maganin bom to akwai wani da ya je shi wani masallaci na asi ya ba da wani lakani ya ce sai a samu abin nan a samu takarda a shafa mata mai sai a rubuta maganin a duwa yi wannan rubutun su sai mutum ya nemo tsokan nama sai ya sa a kai sai a zo a ɗora shi akan mutum in dai har naman ya soyu ko ya gasu takardar ba ta kone ba na'am don Allah da an jefa kon kwana uku mutum bai zai kone ba a wani yanzu masallaci guda a nan gombe north na taɓa zuwa wajen na yi wazi a wani kawai falafinci ya je wurin to da Allah ya taimaka asirin zai kuma ya gama wannan wa'azin akwai cikin abokananmu yana wajen na'am sai ya tashi mai kalubale sai ya tashi zai wutar da mutane kun ga irin yaran nan marasa kunya kaza kaza ya gama sai aka ce masa kai dan fa masu gari so shine ta nan aka taka masa bin kenan a nan ka san yake mai abu a shi dai ya zo tallan kayan maganin sa ne To, Allah ya sauke.
suna irin akwai an shigo da wata da yanzu bomb ne ke tashi Mm, ana ba da kuma fitan maganin ko Allah ya sauke na'am malam Ah, mai tambaya ta farko ya ce shi malam sallah idan ikama ba ta cika ba sallah tana cika sannan ma malam da Allah a cika a mini karin bayani game da yadda ake yin ikama musamman wurin kada ikama ta salati da sauran da kamata mutum ya fara um, rashin cikan ikama baya lalata sallah rashin cikan ikama baya lalata sallah sai dai kuma ya rage ladanta tunda an rage wani abu mai muhimmanci a ciki amma dan bata cika ba to ba za a ce sallah ba ta yi ba ko baka yi ikama ba ma ai sallah ta yi yanzu idan idan ka zo zaka bi liman kana yin ikama ba kai ce kake Allahu akbar ka bi shi ba kuma sallah ta yi haka ne ko ba ka bane yawa da haka rashin cikan ikama baya lalata sallah yanda ake yin ikama shine Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad qamatis salatu qad qamatis salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kamar kiran sallah ne ake sai dai kuma kwaya daddai ake faɗa amma banda Allahu akbar Allahu akbar sannan banda kad qamati salatu kad qamati salat kad qamati sala a wata riwaya ana faɗa sau biyu ne amma akwai riwayar da aka ce sau ɗaya ake faɗa kamar yadda dukkan hadisan sun zo cikin bulugul maram sun zo cikin sahih bukhari duk malaman nan sun kawo su to amma da yawa yawan malamai suna yin wacce take yin ake cewa guda biyu din kad qamati salatu kad qamati salatu ina fata ana fahimta to wannan shine akwai kuskure da mutane suke idan ana yin ikama annabi ya ce duk abin da mai ikama ya faɗa a faɗa shine sunna amma ba wai mutum ya kirkiro wani abu ba na'am idan an zo ana yi za a rinka cewa Allahu akbar Allahu akbar ma musi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah sai ka ji an ce wahdahu la sharika la to wannan bid'a ne cewa annabi ya yi abinda mai ikama ya faɗa ita za ka faɗa kun fahimce ni irin abinda ya faɗa shi za ka faɗa kada ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai wani ya ce wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallama hayya ala sala aqamaha allah wa adamaha hayya ala al fala aqamaha allah wa adamaha to ka a wannan la haula wala quwwata illa billah kai suke cewa hayya ala sala la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala la haula wala quwwata illa billah kad qamati sala aqama Allah wa adamaha kad qamati sala aqama Allah wa adama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah sai ce la ha ilaha illa Allah hadda wani la ha ila ka- kaga wannan kai kari a ciki almuhim daidai ita ce abinda mai ikama ya faɗa ka faɗa malam ka tada ikama an faɗa dan su ji tayar akarma kallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ni ne mamu shine liman ai shine ladan illallah ashhadu an la ilaha illa Allah
ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah
حي على الصلاة hayya ala salah حي hayya على الفلاح ala al falah
قد قامت الصلاة qad qamati salah قد قامت الصلاة qad qamati salah
الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله la ilaha illa Allah to wannan shine daidai dan akwai wanda ma sai kara la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi ma ba a ce ka kara ba ku yi hakuri fa kalmomin masu kyau ne amma ba a ce ayi ba shine gaskiya inda aka tsaye da kai ka tsaya waya yaqifu inda amri haka mai ahalari yace ka tsaya inda aka umarce ka babu rage babu kari Allah ganar da mu to da wani zai kadi kamar sallah kwaya daya ikamar sa tayi ko bata yi ba tayi akwai hadisi akai na'am malam to kafin kafin mu ci gaba da tambayoyi akwai wata 'yar sanarwa kamar haka kamar yadda aka sanar a wurin kaddamar da littafin da aka yi da safe mai suna kasuwanci da harkar dukiya a musulunci wanda aka kaddamar a kofan sarki a, akwai littattafan an kawo su nan ga duk wanda yake da bukata ya karanta ya gani a kan kuɗi naira 400 duk wanda yake da bukata sai ya samu mala usman murshid daga bangaren yammacin mai tambaya na gaba yana cewa malam shin hadisin da yake cewa idan mutum ya kira sallah sau bakwai amin idan mutum ya kira sallah na shekara bakwai manzon Allah ya ce zai shiga aljanna menene ingancin hadisin in kuma hadisin ya inganta malam su kuma mu masu bin o masu maimaita kiran sallah bayan ladanin su kuma mai matsayinsu a iya sani na hadisin bai inganta ba cewa wanda ya shekara bakwai yana kiran sallah zai shiga aljanna a iya sani na hadisin bai inganta ba to amma kiran sallah yana da falala dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu kiran sallah almuwazzinuna atwalun nasi anaqan yawmal qiyamah masu kiran sallah su ne suka fi kowa tsawon wuya ran tashin alkiyama kamar ya tsawon wuya idan mutane gumi ya shanye su a tashin alkiyama gumi yana shanye mutane kwakwalwa ta fashe gumi ya kawo wasu ka faɗa wasu ya kawo musu iya kirji wasu iya ƙugu wasu gwiwa to su kuma masu kiran sallah saboda albarkacin kiran sallah to za a ba su dogon wuya duk inda gumi ya kai bai shanye su ba sannan kuma mai kiran sallah duk abinda ya ji sautinsa sai ya masa shaida a kiyama akan imanin shi yayin da wani zai zo ya kira sallah a nan gurin da itace da duwatsu da ruwa da iska da dabbobi da mutane da aljanu ko me inda ya ji karansa to a kiyama zai yi masa shaida cewa ya Allah wannan bawanka ne kuma yana kiran sallah kuma Allah yana aiki da waɗannan shaidu da aka kiran sallah abu ne mai falala kwarai da gaske akwai al'ada da ake cewa wai duk mai kiran sallah wai ba zai yi kuɗi ba wannan gargajiya ne ku je ku ga masu kuɗi ladanan makka da madina miloniyoyi ne wallahi talla wasu lakcarori ne ma a jami'a ni akwai malamin mu dan sani malami ne in ka ga motar da yake hawa hankalinka zai tashi amma ladani ne a masallacin madina ladanci mai gata ba namu na nan na na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ba a taimaka wa ladanan eh duk da cewa annabi ya hana a yi kiran sallah dan kuɗi annabi ya hana yake ba da wasiya cewa kada a ɗauki ladani mai cewa sai an bashi albashi ba a sa wa ladan albashi sai dai ana sa masa allowance akwai bambanci tsakanin albashi da allowance albashi shine kai aiki gwargwadon aikin ka a biya kuɗi allowance kuma taimako ne da ka ba a biyan kiran sallah ba a biya sai dai kurin a taimaka kuma wannan taimako ko miliyan biyar biyar aka rinka bashi a wata sunansa allowance taimako ne na malam
mai tambaya na gaba ya ce malam ni ne ina azumi sai kwaro ya shige mini ta hancina menene matsayin azumi azumin ka yana nan bai ɓaci ba kwaro baya lalata azumi ku lura da wani abu duk abin da yake bakinsa ake ba dan ya wuce bai kare azumi yanzu misali mutum ya buɗe bakinsa yana haka yana hamma ha sai sauro ya wuce bai kare azumi ba ko ya zo yana yana yana tonan rami ko yana sare gini sai ya buɗe bakinsa sai tsakuwa sai ta wuce ya haɗe ta azumi bai kare ba ko tururuwa ko kiyashi ya shige masa ta hanci azumi bai kare ba ina fata ana fahimta kai ko bude bakin sa yayi wani ya watso ruwa bai sani ba sai ruwa ya wuce azumin sa bai kare ba kai ba ma wannan ba ko mantawa yayi ya zauna ya ci abinci iya ci ya sha ruwa iya sha ya koshi duk bai tuna ba sai bayan ya tuno kawai sai sai daga baya ce a ashe ba azumi yake yi kuma ya koshi nak manzo Allah yake cewa falyutimma sawmahu ya ci gaba da azuminsa fa inna ma at'amahu Allahu wa saqa Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi arziki ne Allah ya maka in Allah ya maka taimako wata ranka manta ka ɗebi girki walillahi alhamd ka jafa kawai kuma babu ramuwa a kanka ba wani ramuwa yawa babu wani ramuwa shine zance mafi inganci akwai malaman da suka ce sai ya rama ɗaya amma babu hujja mai ƙarfi akan cewa sai ya rama tunda annabi ya ce babu ramuwa a kansa fa inna ma at'amahu Allah wa saqa Allah ne ya ciyar da shi ya sha da shi to wanda ya wannan maballanta wanda kiyashi ya wuce masa kiyashi kuma kayan wahala me zai karya mai azumi azumin sa yana nan
a malam mai wannan tambaya yana cewa shine aka bashi mata sannan ya kai sadaki daga baya sai shaidan ya ribace shi a takaice dai sai aka daura auren tsakaninsa da matar da ciki menene matsayin auren to irin wannan abin yana faruwa lillahi rasulihi wanda ya kamata iyaye su ji wannan da kyau su gyara kuma su ma samari masu neman aure su ji su gyara da yawa yana faruwa kafin a yi aure sai ka ga saurayi yayi wa yarinya ciki kuma wannan yana nuna karancin tarbiyya da iyaye suke da shi wa 'ya'yansu idan har dai yarinyar da ka ajiye ta a gidanka kamar da tarbiyya za ta iya haƙura wani saurayi kullum da ya zo daga nesa ko daga kusa ya zo ya kwanta da ita har yi mata ciki kafin ya aure ta ai kaga ina jin kurin da kana shan wahalar neman masara da kawo musu tuwo kurin kana ta gina gangan jiki ne da ba shi da amfani kuma wajibi ne ni ina kira ga iyaye sai sun sa security mai tsanani akan 'ya'yansu ni ban ga dalilin da zan zo in tsaya in shekara goma sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai ina wahalar tarbiyyar yata kurin wani yaro ya zo kawai dare ɗaya ya zo ya lalata ta akwai rashin mutuncin da ya wuce wannan to sakacin da kuke mutum ya zo ana neman yarinya su kurin sai ya bata huriya ya bata sake kuma wannan zance zancen da ake ta yi a zo a yi ta yi zirga zirga yau da gobe kullum ana zuwa sai ka ce sallah hamsu salawat ba fashi ba daidai bane wannan ba laifi za ka iya ganin yarinyar da ka za ka aura za ku iya magana da ita ku tattauna ka ba ta shawara ka yi mata wa'azi ka yi mata nasiha ka fatakar da ita amma wani abin da ake barnar tana yawa A yanzu irin wannan tambayar baran iya ƙididdiga sau nawa ake min ita in mun zo karatu ba wallahi wallahi a kwanan nan wa'azin karshe da na yi wa wasu mata a Usman bin Affan mun sallame su wata yarinya ta aiko ta da ce ita tana da samari masu neman ta amma duk in sun zo sai su ta neman ta da neman ta suke da aure amma kuma kowa in zo sai ce sai yayi lalata da ita ta ce wai ya za ta yi ka duba yarinya abin ta sai ubanta bai sani ba uwarta bai sani ba ta ce balma wasu ma suna yin abin nan da ita yanzu malam ka gama wahala irin wahalar tarbiyyar nan da ake wahalar tarbiyya da ake kurin ka zauna kurin wani dan iska kurin ya zo ma iskanci a gida kuma abin da ya fi rashin mutunci na rantse da Allah akwai wanda suke zuwa da mota a kofar gida zai mota tintar glass kurin zai tokare ya fakin da mota ya kwantar da kujera akwai wanda aka kama shi yana zina da yarinyar a kofar gidan ubanta kujera kurin ta mota ya kwantar ya fara lalata da ita kurin mu zuba ido mu kyale saboda mu yan gargajiya ne ko ba mu da fasali in an yi magana mutane su ce wai wai ka a tsananta mutane wannan ba daidai ba ne wannan auren bai yi ba duk auren da aka daura shi akwai wata ajiya a cikin cikin mace auren bai yi ba kuma in so dubu ɗari aka daura shi bai dauru ba ba a aure da abu a cikin mace shi yasa aka ce sai ta yi idda ta yi istibra'i wannan jini da za ta yi guda ɗaya mafi inganci jini ɗaya shine yake nuna bara'atul rahimi wato mahaifarta babu komai a ciki empty mahaifa take ana so a ɗauki yarinya a kai ta gidan mijinta babu komai in wani abu ya shiga tuna mai gidan ne amma yaya za a ɗauko yarinya a kawo ta da wani abu a ciki to wani zai ce to ai nasa ne to wannan nasan ai ya neme ta ne lokacin Allah bai bashi dama ya neme ta ba kuma annabi bai bashi dama ya neme ta ba sunan su mazinata kuma abin da suka yi sunansa zina kuma in bata tuba ba sunanta karuwa shi kuma sunansa kwarto kwarai da gaske da haka wannan aure kar masu bata kansu lokaci su rufa wa kansu asiri in dai da ciki to sai a haƙura ta je ta haihu kuma a raba tsakaninsu dan zaman da suke din kuma zina ne sai ta koma gida ya za a yi iyayenta da ba su yi mata tarbiya ba su je su ɗauki tasku da kaskanci su jira ta haihu wannan cikin da ba nasu ba idan ta haihu kuma sai a sake sabon ɗaurin aure in kana so ka rufa kanka asiri a iya zuwa a samu mutum ɗaya biyu kanin babanta da yayan babanta ko kuma kai ma ka turo wani kanin ka wannan su su uku su dan kewaya a bayan kyaure su dan kulla maka auren ya halatta dan daman ɗaurin aure ba sai an yi taro jama'a kowa ya gani mutum biyu za su iya ɗaurawa kuma ya ta ɗauru kam ba wani wanda zai kwanci wallahi wani bawan Allah wani saurayi matashi ya zo ya same ni a Kano irin wannan yamin tambaya exactly babu bambanci yana kuka ya zo kofar gida ya same ni nace me faru yake shiru nace yi shiru mana yace mana an yi kuskure nace me kuskure yace shi dan yari bace ni yarin jaye ne nace me faru kashe matar ka kai me ya kamata yace wallahi akarmakallahu aure muka daura kuma kafin ayi auren nan yayi mata lalata ya mata ciki wajen wata uku ma cikin kawai da yaga cikin ya fara dagawa zai bayyana yace ta zai ta rikice wa iyayenta ta ce sai aure ita fa gaskiya an ba ya auren nan ba za ta shiga wani yanayi ya ziga yarinya hura mata wuta ka san samari suna hura yarinya wuta su hure ta kamar yadda ake hura balam-balam ta je ta hura iyayenta wuta aka kararauta da yake yara ne babu tunani ba san cewa ana lissafin yaushe aka yi auren ta yaushe za ta haihu ba suna murna sun yi aure sun yi aure kafin lokacin haihuwa ya ciki ya zama bum ya girma daga ina ta zo za ta haihu to watan da za ta haihu ya yi su kuma a lissafin iyaye saura mata wajen wata uku ta haihu shi kuma a lissafin sai ko yau ko gobe haihuwa to mu da yake kaga mu masu bada fatawa kowane jik an jaka tarkace kawo mana ake yi wai yanzu nan ya zo ne in bashi fatawa mai dan sauki sauki da za ta sauƙaƙa masa ya dan lallaba na ce ba wani sauki sauki ka ɗauke ta ka kai ta gidan babanta ka ce baba ga abin da na yi da yarka ai mun afuwa a bata ta haihu a yafe mun bayan an gama haihuwa ma sake sabon daurin aure yace gaskiya shi bai zai iya ba na ce to shikenan sai ka ɗauke ta ka kai ta Nijar ku ƙaura ku tafi Nijar ta je can ta haihu tunda su ba za su sani ba in ta haihu bayan wata uku hudu biyar sai ka zo da yaron ba za a gane cewa watansa kaza watansa kaza ba shikenan kuma irin wannan din ya kamata mutane su san cewa ana yi wallahi idan yara yan matan nan suna baku labarin abin da samari suke yi mala ana barna ana barna ana barna samari ana barna suna yawo da manya manyan wanduna a cikin gari kaga yaro kai Allah kiyaye lokaci yayi ko bari mu dakata nan kasa ce mun dan haura su da yawa muna fatan Allah gyara mana tarbiyyar mu kuma abin tausayi shine idan kai wa wata wallahi sai an yi wa kanwarka ko yarka ka ji da kyau ba kana zuwa gidan wani kana yi da wata ba ka lalata wata kai waye da wata wallahi tallahi sai an yi da taka man zana zuniya bihi walau bi khifari darihi wanda ya zina da wata sai an yi da yarsa sai an yi da kanwarsa sai an yi da yayarsa sai an yi da uwarsa ko da a katanga gidan shi ne yanzu kwanan nan aka kawo a Kano aka kawo hizba wannan kwamitin hizba na jiha gaba ɗaya a Kano Malam Aminu Daura shine shugaban hizba na Kano a gidan rediyo yake faɗa ke cewa wallahi yanzu abin da aka kawo masa yan hizba sun je sun kama samari masu zance abin da ake yanzu yarinya budurwa idan ta zo mijin saurayi zai zo zance sai kawai ta faki idan iyayenta sai ta jeho hijabi kawai hijabi kawai za ta zira babu riga babu bireziya ba tare mama da hijabin kawai za ta zo ku ji wannan rashin mutunci idan ta zo da wannan hijabin kurin yana zuwa da sun zo suna da sai ta dage masa hijabin shi kenan ya je ta abin da zai yi wai wai wai sunansa wai shan minti Kai! Allah ya sauwaje Allah ya yi mana wannan masifa kuwa wannan bala'i Allah ya sauwaje malam Allahumma izal islam wal muslimin to ai ku kun ce lokaci ya kuma ni kun hana ni wa'azi kuma ka ce da saura to bismillah ba tambaya ba sanarwa ne to
da Allah ya saka da alkhairi wala a kamar yadda malam yayi bayani jiya game da ƙara hasken wuta a nan da faɗaɗa wurare da abun nan jiya an samu wani bawan Allah wanda ya alkawarin zai sayi injin janareto kuma ya so ya kawo da yamman nan da fatan Allah ya saka masa da alkhairi
a musu ke su gashi da gashi ga alarama dora shi kowa ya gani ya kware shi bari a dora maka saboda masu gangan ka dora shi ka ce kowa ya yi bayani Ah, bayan shi akwai wani bawan Allah shi ma da ya bada naira ɗari shida ya ce a sai lamb holder shi ma a zo haɗa sannan yau ɗin nan da magariban nan amin da dare nan mun samu kyautan ƙoyaye guda shida da fatan dukansu Allah ya saka musu da alkhairi da abin da suka yi Ah, yanzu saura waya da wasu ƙoyayen kuma insha Allah kofa dai a buɗe take har yanzu ga duk wanda yake ga kaman zai Ah, yana da halin taimakawa ya taimaka sannan jiya akwai waɗansu waɗanda suka manta waɗansu daga cikin kayayyakinsu daga ciki akwai wani makullin mashin da tocila idan masu shi suna kusa sai su matso nan su karba bayan an tashi sannan akwai wani bawan Allah shi ma wanda yake cigiyan rigansa coat wanda ya manta ta ana jiya shi ma in akwai wanda Allah ya sa ya gani sai ya kawo sa- sai sai ya zo ya karba da ƙarshe malam sai bi- اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم اعزنا ولا تذلنا وأكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا الله دو wadda yake da bukata a wurin nan ka biya masa bukatarsa mara lafiyan cikin mu Allah ba su lafiya Allah jikan iyayen mu Allah jikan malaman mu Allah ya ba mu damana mai albarka Allah hada kawo kan musulmi Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu Allah ubangiji ya rufa mana asiri dalibai da ke cikin mu suke jarrabawa suke sauraro Allah fitar musu sakamako mai kyau masu neman shiga jami'a Allah ya ba su nasara masu neman karatu Allah ya ba su masu sana'a da aikin hannu cikin mu Allah albarkace su Allah mai da ku gidajen ku lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته